إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك يا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatu a cikin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na masjidin nuru majiya mun dauko magana akan ɗaya daga cikin rukunan musulunci dama rukunan guda biyar ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wato kalmar shahada na biyu sai ɗaya da sallah na uku sai azumi na hudu sai zakka to na biyar din shine aikin haji amma shi liman sada'a ilahi sabila ga wanda ya samu iko to idan abu shari'a ce ta Allah yana da kyau ka sani tunda baka san yadda zuwa hajjin zai faɗo maka ba ko ka je haji ko baka je ba yana da kyau ka san abubuwan shari'a da Allah ya faɗa game da aikin hajji shi ayar da muka karanta jiya inda muka tsaya malam aya ta ɗari da casa'in da shida Allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah yana mana umarni cewa wa atimul hajja wal umrata lillah mu cika hajji idan mun fara shi hajji yana farawa takwas ga wata yana karewa goma ga wata wal umrata ko mu cika umra ita umra ran da aka shiga makka ran ake kare ta ita umra daga miƙaci idan ka ɗauko niyyar aikin hajji ka sa harami kana shigowa garin makka in kayi dawafi kayi sa'ayi kayi aski shikenan ka gama umra Daka wanda zai yi hajji tuwacci daga nan zai je ya cire kayansa ya zamansa ko iya kwanaki nawa zai yi a makka babu damuwa to shi ma aikin hajji yana farawa takwas ga wata a taho mina a wuni amina a kwana da safe ranar tara ga wata ranar arfa ne ga wanda bai je arfa ba to sunna ne idan yana nan gida ya yi azumi amma wanda yake filin arfa ba zai yi azumi ba bayan wannan ranar goma ga wata ranar ne ake tasowa ranar tara ga watan ba za a kwana a arfa ba ba za a yi sallar magariba da isha a arfa ba amma mutum ba zai fita a filin arfa ba sai rana ta faɗi doka ce ma ƙasa ta rufe ana rufe filin arfa ta ko'ina ko kana so ba za a bar ka fita ba ko da kafa ne ko da mutum ba shi da lafiya yana sume to za a kawo shi filin arfa ko da a mota ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arfa duk wanda ya samu arfa ya samu aikin hajji amma duk abin da ya same ka aka rufe ka a fursuna ba a bar ka ka zo ka yi arfa ba ko jinya ta ajiye ka a wani guri ba ka zo ka yi arfa ba ko ba a gama gurin arfa ba ka fita a filin arfa to mutum ba shi da aikin hajji domin arfa shi ne aikin hajji idan an fita daga nan za a zo muzdalifa shi muzdalifa wurin kwana ne za a yi magariba da isha Idan yi magariba da isha kwanciya kawai ake yi bacci. Idan akwai tsofi, idan akwai mata, idan akwai marasa lafiya, to ya halatta idan dare ya raba su tashi daga muzdalifa su kama hanya su tafi jamarat. Ma'ana gurin da za a yi jifa. Amma in sun je ba za su yi jifa ba domin daren ranar tara ga wata ne. in sun yi jifa tara ga wata ba su jira goma ga wata ya yi ba su da jifa da aka jifan su da yi ba sun karya wani bangare daga cikin aikin hajji sai sun yi fidiya abin da ake so alhaji ya yi in dai lafiyar ka garau to ka zauna har gari ya waye bayan garin ya waye ma ya fara sha alaman gari ya fara wayewa kana iya hangowa abin da in gari ne ya waye ake iya hango shi daga nan sai ka fuskanci alƙibla ka daga hannu ka yi addu'o'i a wurin ana karɓan addu'a to bayan nan sai mutum ya tashi sai ya kama hanya da ƙafa sai ya tafi jamarat shi jamarat shi ne gurin da ake jifa akwai guri na farko akwai wuri na biyu akwai wuri na uku to ranar goma ga wata wuri na uku na ƙarshen nan kawai ake jifa wuri na ɗaya za ka wuce shi ba za ka jefa ba wuri na biyu za ka wuce ba za ka jefa ba in ka je wuri na uku a nan za ka yi kabbara ka ce bismillahi allahu akbar sai ka jefa tsakuwarka bismillahi allahu akbar sai ka jefa tsakuwarka har sai ka jefa sau bakwai ba katon marmara ake ɗauka ba ba ɗan ƙanƙani wanda ba za a iya hango shi in yana tafiya bayan an jefa ake ɗauka ba dan madaidaici wanda hankali zai ɗauka an dai ɗauki ‘yan tsakuwa kuma ana so a ɗauka ne tun daga musdalifa. Bayan an yi jifa sai a wuce zuwa makka. Daga nan zuwa makka bai fi kilomita bakwai ba, wanda yake so ya wuce da ƙafa, ko wani ya hau abin hawa ya wuce. In an je a nan za a yi ɗawafi, za a yi sa'ayi, sai a yi aski. daga nan kuma dama ka koro hadayarka. An samu hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi, ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wani ya ce na gabatar da jifa kafin ne hadaya, annabi ya ce babu komi. Wani ya ce ni na yi aski kafin ne hadaya, annabi ya ce babu komi. La haraja, da abin da ka gabatar a wannan ranar Allah ya yafe maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an daga mana kafa a wannan ranar duk abin da ka gabatar in dai ka hada kai ayyukan da ake so ka yi to Allah ya karba to amma Allah mai albarka da ɗaukaka ya dubi larurin ɗan adam ya ce fa in ufsirtum amma idan aka tsare ku ai mana'atum aka tsare ku daga zuwan an itmamiha game da cika aikin hajjin nan bayan kun yi harabar hajji bi aduwin da maƙiya ko jinya ta hana ka ko wani larurin rayuwa ya hana ka ko hukuma ta kama ka ko wani abu ya faru da kai baka zo ka yi aikin hajji ba fa mastaisara min alhadi ka yanka abin da su gare ka na hadaya amma ni wala ta haliku ru'usakum kada ku yanke kada ku aske kawunanku hatta ya bulugul hadai mahilla har sai hadayar ku ta isa wajen yanka ma'ana sai kun tabbata an yanka muku hadaya tukunna za ku yi aski wa huwa makanul ihsari inda malikiyya amma wannan ana magana ne inda malikiyya cewa lalle cewa sai ta isa wannan gurin za ku je ku yi amma la haraja ya ɗauke shi bisa ga hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ba a yi niyan aikin hajji da sharaɗi sai dai in mutum ya ga bai da lafiya ko yana tsammanin wani ruri zai iya taɓa shi kamar yadda Ka'ab ibn Ujra ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sa ihramin sa zafi ya kama shi da damuwa wasu ƙwari suna zuba a jikinsa. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce me yake faruwa da Ka'ab ya ce wallahi ga nan ƙwari ne na ƙuraje abin nan kwarkwata suke zuba annabi ce kaje kai aski amma abin da zaka yi in kai aski zaka yi fidiya. To shi ne Allah ya fassara mana yace fa man kana minkum maridan amma wanda ba shi da lafiya bayan ya ɗauki haramar hajji au bihi adam ko yana da wata cuta min ra'sihi a kansa irin wanda Ka'ab ibn Ujra ya samu aw sadakatin ko aw nusuk to anan zai yi sadaka a wato fidiyatu zai yi fidiya wace irin fidiya min siyamin daga azumi azumi nawa azumi uku yana daidai da hada fidiya aw sadakatin ko kuma zai yi sadaka wace irin sadaka sadaka a miskinai guda shida ala sittati masakin li kulli miskinin muddan min galibi qutil balad da abinda mutanen garin suka fice ai wato makka abinda mutanen makka suka fice kamar sha'ir ko alkama ko wani abu daban audusu ko kuma ya yanka fa haba shatin shine sai ya yanka akuya amma fa iza abincin amma idan ka samu aminci daga wancan tsoron ko hukuma ta kama ka ta sauka ko ka samu waraka ka samu yanci ko faman tamatta'a bil umrati wanda ya tumatti a cikin umransa ilal hajji zuwa ga hajji fa masaisar min al hajji shi hadaya zai duk wanda ya haji tumatti to shi umra ce take kansa zai yanka hadaya menene hadayansa faman lam yajid amma idan bai samu kuɗin rago ko ba shi da arzikin da zai mallaki abin da zai yanka na hadaya ba yaya zai yi fa siyamu salasata ayyamin fil hajji sai yayi azumi uku a cikin kwanakin da ake aikin hajji wa sab'atun idza raja'atun yayi azumi goma idan ya dawo gida Allah ya ce tilka asharatun kamila shine cif cif ya cika azumi goma amma wannan al'ayan aka azumi eh azumi bakwai ko wa sab'atin idza raja'tum yayi bakwai idan ya dawo gida tilka asharatin kamila shine ya cika guda goma amma sai Allah ya ce amma a wannan ana yi liman lam yakun ahluhu hadirul masjidil haram ga wanda ba mazauna makka bane shi mazaunin makka baya hadaya zai yi tubatti in shi kuma zai hadaya ba an kyale shi babu wani matsala don shi dama yana zaune a gida ba sai ya ja umra ba kawai haji zai je ranar fita hajji Allah ya ce wata kulla ku ji tsoron Allah ku kiyaye ayyukan hajjin ku ku kiyaye dokokin ku na ihrami in kun shiga ihrami ba aure ba neman aure babu shafa turare babu yin aski ba cire gashi duka waɗannan ba a yi idan an shiga ihrami wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin kamu ne liman kalafahu ga wanda ya saba dokokinsa sai Allah ya ce الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
الحج shi wannan aikin hajjin shirin ma'lumat akwai watanni sanannun wadda cikinsu ake aikin hajji shine shawwal zulkada da kuma cikin zulhijja wana kwanakin farko na watan zulhijja yanzu wannan watan na ramadana ba za ka je kai aikin hajji ba sai dai kai umra shi hajji yana da guri yana da lokaci ba hajji ake a kowace shekara ba yana da manufa yadda sai an kira sallah mu yi azhar ba za ka yi azhar lokacin la'asar ba ba za ka yi la'asar lokacin magariba ba wato kam salawat din mu suna da lokaci yadda ba za ka yi juma'a ran alhamis ba sai juma'a ta yi yadda ba za ka yi idi sai ranar idi ba sai ranar idin ta zo to haka ba za ka yi arfa ba sai ranar arfan ta zo ina fata an gane shi ne Allah ya ce su waɗannan kwanakin hajji wato kwanaki ne sanannu da Allah ya ajiye su menene matsayin aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke hajjin mabrurun laysa lahu jaza'un illa aljanna hajji karɓaɓɓe ba shi da sakamako sai aljanna shi yasa aikin hajji akwai wahala tafiyar kafa yunwa gajiyar jiki wahala zama da mutanen da ka saba da su da wanda baka saba da su ba ku je ku cinkoso da jama'a ɗaki ɗaya nan kuma ka saba kwana kai kaɗai ka je ka ci abincin da baka saba da shi ba ka gamu da baƙi iri iri a ko iya takawa za ka yi daga muzdalifa ka zo jamar kilomita biyar ya ishe ka aiki yaushe a garin kana zaune lafiya za ka taka kilomita biyar ka sake tashi daga jamarat in ta kama ka tafi garin maka kilomita bakwai in ka da goma sha biyu idan ka je kai dawafi akalla zai kai kilomita uku ko da rabi ka ga kilomita nawa akalla idan za ka yi dawafi tsakanin safa da marwa zai yi kilomita uku ko da rabi ka yi nawa to yanzu za ka je ka haɗa wannan kana zaune a garin aikin hajji ba sauki sai mai lafiya sai mai gabar jiki sai kuma wanda dole idan ya yi zai haƙuri saboda aikin hajji ba shi da sakamako a gurin Allah sai aljanna in za ka yi tafiyan kilomita ɗari ma a baka aljanna me yasa ba za ka yi ba doro ba ba ya sa ka yanzu daga nan duk a gudu a tafi da rai ba yanzu da mutane wani zai zo mutum uku zamanin nan su ta harba bindiga wala wani ba zai kuma garin ba haka tsoro ma zai sa ka gudu balle a ci aljanna an gane yawwa saboda haka in mutum ya je aikin hajji kare dinga sakaci kuma in za ka je aikin hajji ka yi kokari da Allah duk hukunce hukuncen da na hajji ka sani akwai mutanen da muke ga ko labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak basiya ba haka dai ji hajjin ya dawo bai iya ba ka koya su tun yau ran da kujerar ta fado ta fado wanda ya yi aikin hajji ka dinga daukar littafin aikin hajji kana karantawa kana haddace guraren da aka ce ai ibada ai addu'a in ana dawafi ana addu'a in an zo rukunul yamani za a yi kaza daga in an zo hajjarul aswad za a yi kaza daga guri kaza zuwa kaza ana cewa rabbana atina fid dunya hasana in an hau kan dutsen safa za a ce la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa azama al ahzab wahda bayan kai kabbarori uku annabi ya ce daga nan in ka roki Allah zai karba in ka zo bakin kofar ɗakin kaba ka roki Allah zai karba in ka tashi a filin arfa ka roki Allah zai karba a muzdalifa in ka yi addu'a da safe Allah zai karba duka waɗannan mu kiyaye su kar sai aikin hajjin ya zo kai ta kada a ce a je dawaful qulubi ka ce baka san shi ba a ce an je an yi dawafi baka san yaya ake ba in an dawo aski baka gane ya ake ba a ce dawaful ifada baka san ya ake ba in an gama aikin hajji a zo dawafin bankwana in mutane suna gaggawa kawai ka haɗa ka uwaye ka ce kayi alhali baka yi baka dawo me haka yawa daga cikin mutanen da ake basu kujera kyauta ba sa ba abun muhimmanci wani kuma dan yana ga ya je haji ya je haji ya je haji ya je haji shi kenan shi kawai ya zama alhaji ya zama alhajin alhazai sai ya dauki abun ba shi da muhimmanci to in ba a karba ba sai wannan hajji ba a kula da aikin haji lalle ne aikin haji yana da matukar muhimmanci a addinin musulunci ubangiji tabaraka wa ta'ala yace faman farada fihin hajji wanda ya kulla niyyar aikin hajji fala rafasa ba zai yi jima'i da mace ba ko da matarsa ce da ka riga ka shiga cikin girmar aikin hajji to babu wani abubuwa irin wannan kuma ubangiji kawai ake fuskanta domin ibada wala fusuka babu fasikanci ma'asi da aikin sako ko da bakinka ko da gabarka ko da idanunka ko da bakinka kana yin sassar magana ko da idanunka kana farfari da shi a wani ana wargi ana wasa ba a son su aikin hajji wala jidala kuma ba a son jayayya a cikin aikin hajji dama jayayya a zaman ta kewa yana da illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya bar musu don neman yaddar Allah ba dan koda shine da riba a musu sai ya bari kalisan liwajhillahi annabi yace za a yi umarni a gina masa gida a tsakiyar aljanna Eh, musu yana zub da mutunci duk mai yin musu da wanda ya fi shi sai mutuncinsa ya zube mafiya yawan masu musu suna da girman kai su kullum nasu ne daidai to sai su dinga musu da mutane musu ba ɗabi'ar mutumin kirki ba ce duk wanda ya ga yana da yawan musu to zuciyarsa ba ta gaskata kyakkyawan tunanin kowa da haka kawai sai ya musa ka shi kullum tunaninsa ne a daidai to Allah yana gaya mana irin waɗannan munanan ayyukan na musu a cikin aikin hajji kada ku je ku dinga yi ku kama kuna ta yin musu a cikin aikin hajji Allah ta'ala ya ce an hana wannan wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ko ai husuma wato musu a cikin mutane eh fil hajji sai Allah ya ce wa ma taqalu min khairi abinda kuka aikata kuma na alheri a yayin aikin hajji ka sadakatin kamar kuka yi sadaka ko aikin alheri Allah yana gani shi aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka nisanci fasikanci ka nisanci rafasu ta nisanci jihadi ta ka ce raja aka yaumi wani dattu ummu mutum zai dawo kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi amma idan ya ƙi nisanta duk waɗannan abubuwan fa to zai iya dawa ba shi da ladan aikin hajji kawai ka je ku zauna a ɗaki kuna ta musun siyasar Najeriya bayan kun tafi aikin Allah ina ruwanka da wani Najeriya ba sai ka dawo ka faɗa cikin ta ba kuma ta bugawa da kai tunda Allah ya ɗora ma ai hakuri a kame bakin aje duk an je aikin hajji kawai ba abin da ya dame ka banda ibada wani gaggawar dawowa duk ɓata lokaci ne wallahi ai za a dawo har ma za a gaji za ka mutane su kiyaye da wa'idan abubuwa duk abin da kuka aikata na alheri ya alamahu Allah Allah yana sane da shi ai fa yadikum bihi Allah zai saka muku ma'ana ya ba ku sakamakon abin da kuka aikata na alheri wata zawwadu Allah ya ce ku yi dinga yin guzuri idan za ku je aikin hajji da mutanen Yemen sai su yanki jiki saboda kusaci kawai sai su dinga tahowa aikin hajji ba guzuri suna ta biye biyan mutane suna nema waɗansu kuma sai su taho aikin hajji sai Allah ya ce a ku guzuri guda biyu sai guzurin tsoron Allah wajen barin rafasu da jidali da fasikanci sannan kai guzurin tsoron Allah wajen kame kanka da abin da zai iya bata maka aikin hajji da yawa daga cikin mutanenmu da an zo waɗannan kwanaki na mina sai a dinga cin kwalliya kuma a fara zaurce a fara neman aure a fara wata ma da aurenta wani namiji yana neman ta ka mutanen mu akwai abin mamaki me kai ka wani kyalekyale da kwalliya kana yawa a wajen aikin haji matarka tana gida tana tun mai gyan mai gidanta ya tafi aikin haji sai kuma ka je can ka wanke kayanka ka sa kana wani sabon zaurce Allah ya sauki duka waɗannan abubuwan in Allah ya kai mu aikin haji mu kiyaye su in mun ga wani yana yi mu kau da kanmu mu yi ta mu yi guzurin tsoron Allah Allah ya ce fata zawwadu in za ku je aikin hajji ku yi guzuri fa inna khairar zadi taqwa mafi alherin guzuri shine tsoron Allah eh wata uni Allah ya ce ku ji tsoro na ya ulil albabi ya kuma abota hankali ku hankalci cewa lamarin nan ba karami bane in dai Allah ya hore maka ya maka ni'iman zuwa aikin hajji wallahi ba karamin alheri bane domin Allah ya nufe ka da samun alheri wani yana son aikin hajji nan bai samu daman zuwa ba kuma Allah ya ce in kai aikin hajji yana baka aljanna ya hore ma ya baka iko ka zo to in dai kana da hankali to ka ji tsoron Allah kai aikin hajjin ka daidai gwargwadon hali an gane sallaci ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
to da ana yaɗa wata magana ne lokacin jahiliya cewa to fa kar ku tafi da saye saye kar ku tafi da kayan siyarwa aikin hajji sana'a ba kyau Allah ya ce a'a laisa alaikum junahun babu laifi a kanku an tartabu fadlan min Allah min rabbikum ku nemi falala daga wajen ubangiji mato rizqan arziki bitijarati da kasuwanci fil hajji a cikin aikin hajji Gomin fa'idin yana daga cikin fa'ida na hadal hajji, wannan ya zo daga wancan ƙasan da irin wannan rigar, wannan ya zo da irin wancan fular, wannan ya zo da irin wannan takalmin, wannan ya zo da irin wannan abincin, ba duk an da abubuwa da yawa ba ko za ku kasuwanci babu wanda ya hana ku Allah ya hore masa wannan sai za a fattu amma idan kuka tuttuzo kuka gangaro ku da yawa kuka taso kuka yi dafifi yin arfacin daga arfa bayan tsayuwar arfan za ga an yi dafifi a nan babu wanda yake da bambanci sai dai mutum ya fi ka katon ciki ko mutum ya fi ka tsawo kowa gyauto ne da mayafi ba riga ba wando da ni da kai duk ɗaya ne ba kana jin kafi na arziki da iko ba to ni da kai duk ɗaya ne sai dai a ce ranar kafi na tsawo kafi na sauri kafi na karfi kafi na waye amma dai tafiya iri ɗaya ce in an gangaro an yi an yi dafi fin nan an taho to fadkurullah ku ta ambaton Allah لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك هو الملك لا شريك لك فرق أنا تساوى با فأقع الحديث الشريف كوا إكام ناسا أنا في تلبية وسط كفا وسط موتوشي كل canja wa ake gaskiya da za ga hadda babura yanzu an hana da za ga ƙananan motoci duk yanzu an hana da za ga motoci masu buɗaɗɗen kayi an hana da za ga mutane a saman motoci duk yanzu an hana yanzu motoci ne irin manyan motoci masu tsada irin masu ɗaukar mutum arba'in da wani abu wanda cikin akwai AC akwai gurin cajin waya akwai banɗaki akwai waye irin ɗaya motocin nan na zamani da ake shiga ɗirka ɗirka yanzu duk da su ake tasowa da ma ka cike an biya a cikin kuɗin aikin hajjinka. ka za a ga mota ce akwai fridge akwai banɗaki akwai komi sun dan sassako mu kayan abinci da kuma ana ta talbiya kuma yanzu ana yin abin nan tarbidiya sai abin ne hanyar da aka je ba hanyar ake dawa ba ban san yadda zan faɗe shi ba yanzu motoci ba hanyar zuwa hanyar dawowa ake ba da za ga ana ta karfiya yanzu sai a sai eku eku je kamar ta can nan garin zan ba da misali wanda yake jima a wuri ba zai gane ba wasu suna tafiya ta can wajen ba ne wasu kuma suna dawa ta can wajen kulubu ina za a haɗu in ya je ya sauke ta can zai dawo saboda haka cinkoson yana yin sauki Eh, saboda haka ana ta yin wannan abun ba hanyar zawa hanyar tafiya ba duk da dai cewa har yanzu ana yin dare yanayi yana sawa kuma dama kowa da lambar motarsu kowa da lambar gurin tsayuwarsu da ka ga lamba mai lamba biyu in a lamba biyu kuke shi kenan ka faɗa in abokin tafiyar ka mai hanzari ne irin ku shiga tare in babu shi kenan ku a haɗa wa gurin kar ka tsaya cewa dole sai na gawa ne to shi ne cin dole sai ya ganka wani tafiyar ka ko ka samu shiga mota kai an daɗe ku dole wani abubuwan mutum ya dinga haƙuri ba a bata a maka ba wanda ya taɓa ko wanda ya taɓa bata yanzu garin har yanzu bai dawo ba har to kai ne inda ka gura ka dawo in ba ga mutanen gaba ka ci gaba da aikin haƙi in an yi an ƙare za a same ka ba wata matsala wallahi ka tsaya ka yi aikin hajji kan ka tsaya a guri ɗaya idan an mace maka wallahi shi ne gidajenci Allah ya sauke daga nan za ku ci gaba da ambaton Allah wato ne inda mash'aril haram har ku zo mash'aril haram shi ko mash'aril haram shine masallaci kwaya ɗaya da yake filin muzdalifa duk filin muzdalifa ginin mash'aril haram shi kadai da masallaci sauran an ga gini bandaki ne fili ne wartal da babu komi karne kowa ya zo ya kwanta an ka samu bakin kwanta kayi sa'a in baka samu gushi kenan babu rumfa babu ɗaki ba komai in kuka zo ana ruwan sama ma haka zai jika ku in kuka zo ana zafi haka za ku yi in kuka zo to daɗin ana samun soni shayi suwaye duk yanzu sun hada sai da komai abincin da kuka zo da shi shi za ku yi riƙe a hannun ku to yanzu ana ɗan shimfiɗa kafet jajayen kafet da mutane za su kwanta a kai kullum ana sabunta abin ina ta taka zanzan ɗin na gaya muku abu ne saboda kar mutum ya je ga an sabunta ya ce ba haka na gaya masa ba. Eh, ana ta sabuntawa in ka je kaga an sabunta to karka ce inda na faɗa nan aka baya fa yawa kullun ci gaba ke yi yanzu ba mamaki ka je ga an ci gaba fiye da da da arfa fili ne aka zo ana yin yan rumfuna a dan saka wani kyalle a saman rumfa yanzu ɗaki ne na musamman na gilas da AC da komai a ci da katifu babu wani gumi ba wahala ba komai irin na da kullun ƙara ci gaba ke yi to shi wannan mash'arul haram wuri ne da ake tsayawa ambaci Allah ya addu'a shi yasa kada kai gaggawa wai ka bar da yawa daga cikin mutanen wallahi ba sa kwana a muzdalifa to su ma gwamnatin ba su cika so a kwana a muzdalifa ba shi kuma dama direba fasinja yake nema ya yi sana'arsa da aka sai dinga ce muku mina mina mina ku zo ku shiga mota ku zo ku shiga kuna shiga mota sai ku shema su ajiye kuma shema ba muzdalifa bane an gane to kawai kai kwanciyar ka tunda dai kai namiji ne zaka iya taka kilomita biyar dai damuwar ka in dai ba tsofi ne da kai zaka yi rakiya ba in dai ba wasu dattawa ne da kake ga suna cikin rashin lafiya ba ko kai ne kake da larurin jinya ba to ka haƙura ka kwana a musdalifa wannan mash'aril haram da Allah ya ambata a cikin alƙur'ani ko kai ma ka tsaya a masallacin kai addu'a ai kai daidai ko da shi na har a cikin ƙur'ani a rubuce Allah ya ce wazkuruhu ku ambaci Allah kama hadakum kamar yadda Allah ya shirya da ku wa in kuntum min qablihi kun kasance kafin sa wato min qabli hadaku kafin wannan shiryar lamina dallin kuna cikin bata to yanzu gashi Allah ya shirya da ku ya kawo ku aikin hajji kun yi mashal haram to ku tsaya ku yi abin da aka ce ku yi haka ne na'am ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
suna fido sannan ku yi dafifi ya ku ƙurashawa min haisu afadan nasu kamar da mutane suka fito daga filin arfa mana dandazon al'umma da suka fito a filin arfa ku biyo cikinsu ku yi dandazo kuma ku fito daga filin arfa ina fata an gane Allah ta'ala ya ce wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah a cikin ayyukanku na hajji da za ku yi ku dage da yawan istighfari inna Allah lalle ku sani Allah da rahim Allah mai gafara ne Allah ka gafarta mana fa idza qadaytum idan kuka cika manasikakum abubuwan ku na aikin hajji ma'ana kuka kammala hukunce hukuncen ka'idojin aikin hajjin ku da aka ɗora muku ma'ana kaman kwanan muzdalifa da sauransu ai mai muhalla ibn hadam shi cewa ma yake kwanan muzdalifa wajibi ne kuma ga kwana ba ya sa shi a cikin rukunin aikin hajji amma dai wadansu malamai sun ce ba rukuni bane gaskiya fazkurullah ku ambaci Allah ka zikirkum aba'akum kuma da kuke ambatan iyayenku kama kuntum tadkuruna hum kuma da kuke ambatan su wato bayan kun gama aikin hajjin ku da kowa sai ya tashi yana ambatan zuriyarsa da gidansu da kabilarsa da martabarsa da inda ya fito da tutiya da al'ummarsa da haka ake kai a gurin aikin hajji cewa mu ne muka ci yakin gari kaza wani ya ce mu ne gidanmu masu babban akwashi da kowa yake samun abinci a gidanmu wani ya ce mu ne muke da ɗakuna da yawa na ba wa alhazai masaukai wani ya ce a ai mu ne muke nuna wa alhazai hanya wani ya ce gidanmu ake da babban randar da ake shayar da alhazai sai su tashi kowa yana tutiya da inda ya fito kasan ɗan adam yana son alfahari da gidansu sai dai in gidan bai kai alfahari da shi ba to sai zauna suna ta yin wa'annan abubuwan to aka ce a ba wannan za ku yi ba zikirin Allah za ku yi aw ashadda zikira maimakon ko ku yi ma fiye da yadda kuke wannan ambace ambacen ku yi zikirin Allah fiye da wannan wa minan nas Allah ta'ala ya ce daga cikin mutane man yaqulu rabbana akwai waɗanda suke cewa ya ubangijinmu atina fid dunya ka ba mu a duniya wa ma fil akhirati eh? ka ba mu a duniya atina fi duniya ka ba mu a duniya kawai kuma fil akhirati min kalak wato ba su da wata bukata ba su da nasibun shine rabo a lahira akwai mutumin da gaba ɗaya addu'a sa duniya ne ko a cikin azumin nan ina ban nasiya dan Allah kansa kare a duniya kullun shi yasa ran nace daga cikin abin da zamu na roka Allah ya kara mana imani Allah annabi kan ce ya muqallabul qulubi sabbin qalbi ala ta'atika ya Allah ne jijjiyo zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a annabi ne yake wannan Allah ka taimake ni ina yawan ambatonka ina yawan gode maka Allah ka taimake ni in kyautata ibada gare ka annabi ne yake wannan ko a sallah kana ta ayyuka na sirat al-mustaqim Allah ka shirin da ni hanya madaidaiciya haka qur'ani ya gwada mana irin addu'o'in da ake so haka nan ka dinga cewa rabbana la tuzigh qulubana ba da isa da ita na amma a ce kullun addu'ar ka kawai Allah ba ni kuɗi Allah ba ni aure Allah ba ni gida Allah ba ni mota to an baka sai ni na a duniyar zaka tafi ka bar su ranar lahira dai wannan wannan tafiya lahira dai wannan ɗan ramin ne za a tsaga shi kudu da arewa in an sa kashi kenan a kawo a barka sauran kaya a raba da haka da Allah mu dinga roƙon shiriya Shekul Islam Ibn Taymiyyah in yayi walha malamai suka ce kan ce Allah ya ƙara wa rayuwa ta albarka. Wannan abin yana da muhimmanci. In rayuwar ka ce albarka wallahi ko wanne ya matso ka sai ya samu albarka. Amma in rayuwar ka ba ta da albarka ko wanne ya matso ka sai ya tambaɗe. Yana matso ka yana lalacewa rayuwarsa tana ɓaci yana zama nesa da Allah. Da haka mu dinga yin addu'a da take kyautata dangantaka tsakaninmu da Allah mu dinga yin addu'a wanda take da alaƙa da lahira Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu hisabi mai sauƙi Allah ya tsare mu daga kwanciyar kabari Allah ya sa mu tsallake sirati da sauƙi Allah ya ba mu sauƙin hisabi Allah ya ba mu aljanna in mutum yana yin wannan to yana kula da kansa in baya wannan iya duniya yake roƙo to shine anan Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati ba shi da wani rabo a lahira min kalak wato min nasibin wato wani rabo da zai samu amma wa minhum akwai masu dabara da suke rabawa biyu man yaqulu suke cewa rabbana atina fid dunya ya Allah ka bamu a duniya hasanatan abu mai kyau daidai ne ka roki duniya duk abin da zaka roka a duniya wallahi na Allah ne zai baka ko ba da shi Allah mai bayarwa ne to amma sai su kara gaba in mun ce rabbana atina fid dunya hasanata aini ibatan na duniya sai su ce wafil wafil akhirati ya Allah game da lahira ma hasaratan Allah ka bamu mai kyau aihiyar janna ita ce aljanna waƙina ya Allah ka tsare mu azaban nari daga azabar wuta duk wanda yake roƙon Allah ya bashi aljanna a kullun sau uku yake roƙon Allah ya tsare shi daga wuta a kullun sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ran alƙiyama Allah zai tsare shi daga abin da yake tsoro zai bashi abin da yake so. To kaga roƙon aljanna a kullum yana da kyau a gare mu. Roƙon Allah ya tsare mu daga wuta yana da kyau a gare mu. Da aka kar mu tsaya neman duniya kawai. Na'am, lokaci yayi. Ku ci gaba.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب waɗanda suke wannan ula'ika lahum nasibun waɗannan su ne suke da rabo ai sawabun wato lada mimma kasabu na abin da suka aikata min alhaji na ayyukan hajji wa du'a da addu'a ta neman duniya da lahira idan Allah ya karba duka zai biya su ya biya su aikin hajji ya biya su ladan addu'ar da suka yi in ka je aikin hajji dama aiki ne da addu'a kar ka sake kowa in yana bacci kai tafi kawa ka je ka yi dawa sai ka yi addu'a mutane suna bacci je ka kaba akwai kaba a garin ku ne to sallah a masallacin kaba ya fi sallah a masallacin garin nan su dubu ɗari sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sallah a garin nan su dubu yanzu za a bada naira dubu da naira ɗaya bambancin da yawa idan za a ba da naira ɗaya da naira dubu ɗari ai bambanci mai yawa to ya za ka samu daman naira dubu ɗari sau biyar a rana in naira ake badawa misali za a baka dubu ɗari biyar kullum ka zauna baka je ba yanzu inda maka dubu ɗari biyar ake samu kullum ai wani duk shekara masu ya je ya samu dubu ɗari biyar kullum dubu ɗari biyar kullum ya kaman wata sai ya dawo kuma duk shekara ya ƙara shiryawa ya koma to lada ake samu dubu ɗari biyar in ka yi sallah a masallacin kawo. to bayan bayan bayan ladan sallar ga ladan dawafi bayan ladan dawafi ga ladan addu'a to shine anan aka jera mana abubuwa guda biyu Allah ta'ala ya ce ami wato abinda suka aikata ma kasabu suka aikata na aikin hajji da addu'a wallahu kusani shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawar sakamako ne wato ya amsa muku addu'a da gaggawa da yawa daga cikin mutane in sun je aikin hajji kafin su dama bukatar ta biya da yawa idan sun je sun yi addu'a kan su dawo bukatar ta biya to da Allah bai gaggawa inda ya karba ai an yi kun fa ya kunne fa da an ce kasance sai ni sai ya kasance magana ta kare kuma balle lada da Allah ya ce ku bashi lada za a bashi lada a karbi aikin za a karbi aikin a ninka lada za a ninka lada a bashi aljanna za a bashi aljanna ba wanda yake yin wannan saiwa sai Allah to ku je ku yi hajji ku yi ibada ku yi addu'a ku samu ladan ibadar hajji ku samu ladan addu'a na'am واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون kaga cika ta mana maganar aikin hajji dan yanzu mun taso daga filin arfa mun zo muzdalifa mun kwana mun zo mun yi jifa mun yi dawafi mun yi sa'ayi ba nan muke ta faɗa ba tun dazu to shine ranar goma ga wata daga nan abin da ake yi a ran goma ga watan ba a kwana a makka sai a juya sai a koma mina sai a je a sake kwana Idan aka ce goma, in ka wayi gari ya zama nawa ga wata sha ɗaya, to nan ma za ka sake zuwa jamarat daga inda masaukinka shemarka take amina in ta kai kilomita biyar, in kilomita hudu, in kilomita biyu, in kilomita uku, in kilomita ɗaya, kowa gwargwadon inda Allah ya kaddara aka ajiye shi, za ka sake takawa ka zo ka yi jifa. To a ranar jifa guri uku ne, da ranar goma ga wata ka yi jifa ɗaya. yanzu idan ka zo wuri na farko za ka jefa tsakon kwani guda bakwai kowanne kana bismillahi Allahu akbar idan ka zo guri na biyu za ka jefa tsakon kwani guda bakwai shi ma kana bismillahi wallahu akbar idan ka zo na uku za ka jefa tsakon kwani guda bakwai shi ma kana bismillahi wallahu akbar idan ka yi jifan farko ana so bayan ka ɗan wuce jamrar ka tsaya ka fuskanci alƙibla ka yi addu'a a nan ma Allah yana karɓar addu'a. Idan ka yi jifa na biyu nan ma in ka wuce ana so ka tsaya ka yi addu'a nan ma Allah yana karɓar addu'an bayansa. Amma idan ka yi jifa na uku sai ka wuce ka tafi abinka. Amma ba makka za ka koma ba sai ka sake juyowa sai ka dawo mina. Sai ka sake kwana. idan mutum ya kwanna sha ɗaya in ya waye gari ya zama nawa ga wata ya zama sha biyu to sai sake komawa mina ranar sha biyu ga wata sai ya je ya jifa to nan ma jifa guda uku zai yi ya yi kamar yadda ya yi ranar sha ɗaya ga wata yana bismillah yana kabbara ya jefa bakwai a na farko ya yi a na biyu kamar haka kowanne a na ɗaya ya yi addu'a a na biyu ya yi addu'a a na uku ba su yayi ba To daga nan kana da saƙi. Wanda zai koma mini ya sake kwana kwana na uku shine ayar da take magana. Wanda kuma zai bari daga wannan sha biyun baya da buƙatar ya koma maka to daga ranar ya gama aikin hajji sai dai shekara mai zuwa sai mu ce Allah ya karɓa masa ibada sai ya gangara sai ya taho cikin garin makka. To amma a lokacin da ake kwanan sha ɗaya sha biyu a cikin garin makka an ce a wannan lokacin malam ya ce kowa zai saka tufa tufarsa ta gida irin wanda ya saba sawa yau da gobe ai shi ne libasil adi kowa zai sa tufar garinsu za ga wani dogon riga waɗansu suna sa babban riga ba hula ba ya ciki ma waɗansu suka ga sun sa yar shirt waɗansu a nan za ga duniya ta haɗu ka san ka da duniya ai kowa da irin rigarsa mu ne a nan za ga kowa kusan kayan mu iri ɗaya ne yanzu da mutanen ƙasa goma ka haɗa ina kaya kala goma ne sannan kuma sai a ta garin yadda duniya take da dai mun taho iri ɗaya kowa daga kowace ƙasar duniya ka zo harami ne a ɗaure a kunkuminka harami ne a yafa a kafaɗarka amma ran sha ɗaya ga wata za ka ga adon kowane gari ran sha biyu ga wata za ka ga adon kowane gari a nan ya halatta mutum ya kwalliya ya adonsa ko kuma ya sa riga ba lalle sai ya yi ado ya kwalliya ba akwai wani aikin da ake wadda ba ƙa'ida ce ta shari'a ba mafi yawa na fi ganin 'yan Najeriya suke ko dan na fi zama kusa da su wai idan za ka tafi jamarat sai ka je ka tuba kayanka sai ka sa harami sai ka je ka yi jifa ka dawo ba wanda ya saka daga ranar goma ga wata in dai ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi ka yi aski ka cire harami ba za ka ƙara sa harami ba sai dai wata umra ko hajjin ka dawo babu zancen a sake saka harami ina fata an gane a cikin waɗannan kwanaki biyu da ra'ayi za ga waɗansu suna kaɗe-kaɗe suna rawarrabe duk bai halatta ba a musulunci a bai gangan gangan ana kaɗe-kaɗe bai halatta ba ga waɗansu suna wake-wake bai halatta ba ba abin da ake banda kabbarori kowace sallah sai an yi mata kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kamar yadda ake yin kabbarorin layya to kowace sallah za a yi mata kabbara har a gama waɗannan kwanaki masu albarka na zaman mina to su ne wannan ayar take cikata mana cikatan aikin hajji da aka ce wa atimmul hajji wal umrata lillah an gane farkon karatun mu shine Allah ya ce wa zikrullah ku ambaci Allah da takbiri da kabbarori inda ramyul jamrat idan za ku jefa jamrat ɗinku ku ce bismillahi Allahu akbar fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki ƙididdigaggu su ne ayyamu tashrik ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ga wata ranar sha uku ga wata wanda ya je aikin hajji su ne ayyamu tashrikinsa wanda bai je aikin hajji ba ayyamu tashrik ana cewa ranar cin nama dama naman ka na layya sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata ai mafi yawa an cinye ko ko naman layya yana wata kwana biyu ko? To kaji mai gaggawa. To shi ne ranaku, waɗannan ranaku to ana yi, shi na iyayen ma'adudan. Ai wato ayyamu tashriqi salasa kwana uku. Faman ta'ajjala, ai wanda ya gaggauta fi yawmini a kwana biyu kawai a zaman mina, yayi sha ɗaya ga wata, yayi sha biyu ga wata, yayi kwana nawa? Yayi kwanan goma ga wata, yayi kwanan sha ɗaya ga wata, ran sha biyu idan ya je jifa ya tafi ba shi ne ya yi kwana biyu ba Allah ya ce fala isma alaihi babu laifi a kansa kada mutum ya kwana sha biyu ka dinga ce ai wani ya yi gaggawa ya tawa Allah ya ce fala isma alaihi kai ne za ka ce ba magana amma wa man ta'akkara amma wanda ya ga dama ya jinkirta ya zauna a mina ya ƙara lailatul salisa a kwana ta uku wa rayyul jamara da ya ƙara jamara ta uku an gane wala isma alai shi ma babu laifi a kansa liman ittaqa ga wanda tsoron Allah da ya sa ya kara kwana na uku shi kuma yadda abin yake idan har ka bari rana ta faɗi baka bar jamarat ka bar mina ba to kwana ya kama ka zaka dawo ka sake kwana zaka in dai kana so zaka bar zaka bar mina to ka bar mina kafin rana ta faɗi to a ran goma ga wata a ran sha ɗaya ga wata a ran sha biyu ga wata kana iya jifa da ana jifa belon sha goma ga wata ana farawa da hantsi in gari ya waye har zuwa dare ya halatta a jifa amma ran sha ɗaya ga wata ba a jifa sai azhar ta yi sai ba da zawal haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka sahabbai suka yi haka manzon Allah ya bar shari'a ya ce ayi amma yanzu idan ka je gwamnatoci suna tilastawa su ba wa kowace ƙasa lokacin da za ta je ta jifa in aka tilasta ka ala tilas ba san ranka na tilasin ba kai ka sa kanka a cikin tilas din ba ka je kai jiza kafin azhar to ba za a ce jifar ka bai ba in dole aka saka amma in kai ka samu dama kar ka je kai jifa sai bayan azhar haka ranar sha biyu ga wata in dai kana da iko kada ka je kai jifa sai bayan azhar domin jifan ana yin sa ne ba da zawala in dai har ka je aikin hajji to yi ƙoƙari ka kiyaye ka bi waɗannan sharuɗa da waɗannan ƙa'idoji saboda ladan da ake samu a cikin aikin hajji ka same cikakken lada ina fata an gane bayan an ce limin taƙa ta Allah ce wata ƙulla ku ji tsoron Allah a cikin ayyukan hajji wa alamu ku sani annakum ilaihi tusharuna gare ku za a tashe ku a ba ku sakamakon waɗannan ayyuka da kuka yi na aikin hajji da aka kar ku dinga wasa da aikin hajji kar ku dinga saba wa aikin hajji kar ku riga lokaci ku je ku yi abu ba lokacin da aka ce ku yi ba kar ku yi jinkiri ku bari sai abu ya wuce ku je ku yi shi aikin hajji yana da wuri yana da lokaci yana da rana yana da tsari yana da yadda aka ci a yi shi ina fata an gane abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muke kuskure ko tuntuwa har ce Allah ka yafe mana mun gama da batun aikin hajji ina ga gobe sai mu dora daga wani guri Allah madaukakin sarki muna roƙon ka biya mana bukatun mu na alheri Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya Allah ka datar da shugabannin mu ka ba su ladan shugabancin mu ka ba su ladan ɗawainiyar shugabancin mu Allah ka sa albarka a nagari daga cikin yan kasuwan mu Allah ka jikan iyayen mu ka haɗa mu da su a aljanna ya Allah muna roƙon ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu lafiya mu yi ibada da ita kuma ka karɓa mana ya Allah karɓi azumin mu ka dakar da mu daren lailatul qadari ka ba mu iko mu yi ibada a cikin ta ka karɓa ka sa mu daga cikin yantattun bayi da za a yafe musu har abada ya Allah muna roƙon ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantar ta ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta ko'ina abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya kawo ƙarshen su da alheri waɗanda suke ta'addanci suke kashe mutane da zalunci Allah ka yi mana maganin su ya Allah suna da ƙarfi amma ka fi ƙarfinsu ya Allah ka nuna musu kun ƙarfi yadda suke nunawa ya Allah suna nuna suna da iko ikon ka yafi nasu ya Allah ka gwada mana ikon ka akan su alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum